يقول المصنف رحمه الله فصل ونكتم الجواب بفصل متعلق بإشك السور وما فيه من المفاسد العاجلة والآجلة وإن كانت أضعاف ما يذكره ذاكر فإنه يفسد القلب بالذات وإذا فسد القلب فسدت الإرادات والأقوال والأعمال وفسد نفس التوحيد كما تقدم وكما سنكرره أيضا إن شاء الله تعالى والله سبحانه إنما حكى هذا المرض عن طائفتين من الناس وهما اللوطية والنساء فأخبر عن إشك امرأة العزيز ليوسف وما راودته وكادته به وأخبر عن الحال التي سار إليها يوسف بصبره وإفته وتقواه ما أن الذي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا من صبره الله عليه فإن موافقة الفعل بحسب قوة الداء وزوال المانع وكان الداء هاهنا في غاية القوة وذلك من وجوه أحدها ما ركبه الله سبحانه في طبع الرجل من ميله إلى المرأة كما يميل العطشان إلى الماء والجائع إلى الطعام حتى إن كثيرا من الناس يصبر عن الطعام والشراب ولا يصبر عن النساء وهذا لا يذم إذا صادف حلا بل يهمت كما في كتاب الزهد للإمام أحمد من حديث يوسف يوسف بن عطية الصفاري عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن الثاني أن يوسف عليه السلام كان شابا وشهوة, شبا وشهوة الشباب وهدته أقوى الثالث أنه كان عزبا ليس له زوجة ولا سرية تكسر شدة الشهوة الرابع أنه كان في بلاد قربة يتأتى للغريب فيها من قضاء الوطر ما لا يتأتى له في وطنه وبين أهله ومعارفه الخامس أن المرأة كانت ذات منصب وجمال بحيث إن كل واحد من هذين الأمرين يدعو إلى مواقعتها السادس أنها غير ممتنئة ولا آبية فإن كثيرا من الناس يزيل رغبته في المرأة إباؤه وامتناء إباؤها وامتناؤها لما يجد في نفسه من ذل الخضوع والسؤال لها وكثير من الناس يزيده الإباء والامتناء إرادة وحبا كما قال الشاعر وزادني كلفا في الحب أن منعت أحب شيء إلى الإنسان ما منع فطباع الناس مختلفة في ذلك فمنهم من يتضاعف حبه عند بذل المرأة ورغبتها ويضمحل عند إبائها وامتنائها وأخبرني بعض القضاء أن إرادته وشهوته تضمحل عند امتناء امرأته أو سريته وإبائها بحيث لا يعاودها ومنهم من يتضاعف حبه وإرادته بالمن وتشتد شهوته كما منع كلما منع ويحصل له من اللذة بالظفر نذير ما يحصل من لذة بالظفر بالسيد بعد امتنائه ونفاره واللذة بإدراك المسألة بعد استئسائها وشدة الحرص على إدراكها السابع أنها طلبت وأرادت وبذلت الجهد ف كفته مؤنة الطلب وذل الرغبة إليها بل كانت هي الراغبة الذليلة وهو العزيز المرغوب إليه الثامن أنه في دارها وتحت سلطانها وكهرها بحيث يكشى إن لم يطاوئها من أذاها له فاجتمع داء الرغبة والرهبة التاسع أنه لا يخشى أن تنم عليه هي ولا أحد من جهتها فإنها هي الطالبة الراغبة وقد قلقت الأبواب وغيبت الركباء العاشر أنه كان في الظاهر مملوكا لها في الدار بحيث يدخل ويخرج ويحضر معها ولا ينكر عليه فكان الأنس سابقا على الطلب وهو من أقوى الدواء كما قيل لامرأة شريفة من أشراف العرب ما حملك على الزنا قالت قرب الوساد وطول السواد تعني قرب وساد الرجل من وساده وطول السواد بيننا الحادي عشر أنها استعانت عليه بأئمة المكر والاهتيال فأردت إياهن وشكت حالها إليهن لتستعين بهن عليه فاستعان هو بالله عليهن فقال وإلا تصرف أني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين الثاني عشر أنها توعدته بالسجن والصغار وهذا نوع إكراه إذ هو تهديد ممن يغلب على الظن وقوع ما هدد به فيجتمع داء الشهوة وداء السلامة من ضيق السجن والصغار الثالث عشر أن الزوج لم يظهر منه الغيرة والنقوة ما يفرق به بينهما ويبعد كل منهما عن صاحبه بل كان غاية ما قابلهما به أن قال ليوسف أعرض عن هذا وللمرأة استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وشدة الغيرة للرجل من أقوى الموانئ وهذا لم يظهر منه غيره ومع هذه الدواء كلها فآثر مرضاة الله وخوفه وحمله حبه لله على أن اختار السجن على الزنا فقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه وأن ربه تعالى إن لم يعصمه ويصرف عنه صبا إليهن بطبعه وكان من الجاهلين وهذا من كمال معرفته بربه وبنفسه وفي هذه القصة من الإبر والفوائد والحكم ما يزيد على ألف فائدة لعلنا إن وفق الله أن نفردها في مصنف مستقل
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modibbo da ke nan kofar kaura cikin garin katsina a wannan yammaci na talata daren laraba yau muna sha tara ga watan rabi'ul awwal hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1443 wanda kuma ya zo daidai da 26 ga watan goma miladiya ta 2021 a wannan majalisi da muke karatu a cikin wannan littafi mai suna adda'uwar dawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi wallafar shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abi bakr ibn qayyim aljawziyyah rahimahullah a wannan shine darasin mu na 141 a wannan littafi a jerin darussanmu wannan na 317 ne kafin mu shiga akwai wanda ya rubuto yana tambaya game da yana cewa menene gaskiyar maganar da wasu ke faɗa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce kashi 99 na arziki yana cikin kasuwanci a wannan akwai wani hadisi wanda abu ibrahim ibn ibrahim al-harbi ya rawaito a cikin littafin sa gharibul hadith da kuma ibn abi dunya cikin littafin sa islahul mal hadisin wani da ake kira nu'aym ibn abdurrahman da wani da ake kira yahya ibn jabir at-ta'i cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa tis'u ashari ar-rizqi fi at-tijara tis'u ashari ar-rizqi tis'atu ashari ar-rizqi fi at-tijara wato kaso tara cikin goma ko ka ce kaso 99 cikin 100 na kasuwanci na arziki yana cikin kasuwanci wani hadisi ne mai rauni hadisi ne mursal saboda wanda suka jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama wato nu'aym ibn abdurrahman da shi yahya ibn jabir at-ta'i dukkanin su ba sahabbai bane tabi'ai ne sauraka akwai gibi a cikin salsalar isnadin sa sauraka hadisi ne mai rauni cikin waɗanda suka naura shi akwai Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin littafin sa silsilatul ahadith ad-da'ifa a ranar wannan hadisi ibn al-qayyim alaihi rahmatullah yace faslun wa nakhtimu الجواب بفصل يتعلق بعشق السور وما فيه من الفساتل العاجلة والآجلة وإن كانت أضعاف ما, ما يذكره ذاكر فإنه يفسد القلب بالذات فإذا فسدت فإذا فسد فسدت الإرادات والأقوال والأعمال وفسد نفس التوحيد كما تقدم وكما سنقرره أيضا إن شاء الله ما لأيكي تضام رفي وانا جوابي وكمان يكسني وانا أنسى, أنسى شيء لو أن يربطو مسا تنبيع أكن هال ليكي شكي na tsananin bege da soyayya da ya cika masa zuciya rasa inda zai sa kan shi ya shiga damuwa mai tsanani to cikin an sa masa wannan tambaya ibn al-qayyim ya rubuta wannan littafi da muka dauki shekaru muna ta karatun sa a to yake cewa za mu rufe wannan jawabi da fasili da yake magana akan ishqus suwar suwar duk wani abu duk wani gangar jiki wanda yake mai kyau musamman gangar jiki na mace ko na namiji a suwar shine sura amma take da kyau mai jan hankali to zai ce za mu cike wannan jawabi da fasali da yake magana akan begen irin waɗannan surori wato gangunan jiki masu jan hankali masu kyau wa ma fihi min al-mafasil al-ajilati wal ajila da abin da yake cikin irin wannan tsananin begen wanda yake kunshe na barna ta ta nan kurkusa ko kuma ta nan gaba wa in kanat ad'afa ma yadhkuruhu adh-dhakirun da cewa barnar da ke cikin irin wannan tsananin bege tsananin soyayya a ninkin baninkin abinda mai iya tunawa ne zai tuna wato abin yana da yawa kwarai da gaske ko da ya ce zai yi bayanin sa anan ba zai iya kawo shi gaba ɗaya ba sai dai faɗi abin da ya sawwaka fa innahu yufsidu al-qalba bizat yana wato lalata irin wannan tsananin beke yana lalata zuciya ne a karan farko wato gaba daya dungurungum ita zuciyar zai lalata wai za fasada fasadatul iradatu duk lokacin da zuciya kuma ta lalace to duk wata manufa ta mutum duk wani abin da mutum zai kudura a zuciyarsa shi ma zai zanto lalatacce saboda zuciyar ta lalace haka nan maganganun da zai rika furtawa za su zamo kazaman maganganu ne marasa kyau hakanan a ayyukansa zai rika yin ayyuka waɗanda suke na asha marasa kyau saboda lalacewar zuciya wannan kuma shine abinda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ala inna fil jasadi mudgha idza salahat salaha al jasad kulluhu wa idza fasadat fasada al jasad kulluhu ala wa hiya al qalb annabi ya ce a cikin jiki akwai wata tsoka idan ta gyaru gangar jiki duka ta gyaru idan kuma ta lalace duka gangar jiki ta lalace annabi ya ce ita ce zuciya saboda haka idan zuciya ta lalace to ƙudurin mutum da aniyarsa ita ma za ta zama mara kyau lalatacciya haka nan firicinsa da maganarsa su ma ba za su yi kyau ba haka nan ayyukansa da zai rika yi da gaɓoɓinsa su zama za su zama marasa kyau ce to shi irin wannan tsananin soyayya wato wanda mai kauna zai yi wa abar kaunarsa ko abin kaunarsa ido rufe to yana kaiwa ga mutuwar zuciya idan zuciya ta mutu ta lalace kuma to komai na mutum kuma zai lalace ce kamar yadda ya ce wa fasada nafsu tauhid shi kansa tauhidi wanda a kansa ne kowane irin abu mai kyau yake ginuwa akan tauhidi ne sallarka za ta ginu azuminka hajjinka zakkarka sadar duk abin da za ka yi cikin ayyuka masu kyau suna ginuwa ne akan tauhidi to farkon abin da zai fara lalacewa yayin da irin wannan makauniyar soyayya ta cika zuciya shine tauhidi ma zai lalace tun zai manta da Allah mai kowa mai komai mai yin abin da ya ga dama mai kaddara wa mutum abin da ya so mai bayarwa mai hanawa mutum zai manta da duk waɗannan aƙidu masu kyau saboda zuciyar ta riga ta rufe rub ba zai gano ba zai tuno da waɗannan ba to kaga idan har ta rushe tauhidi to kuma komai ma zai zanto a lalace malai ce wallahu subhanahu inna ma haka hadha al-marad an ta'ifatayn min an-nas wa huma al-lutiyya wan-nisa فأخبر عن عشق امرأة امرأة العزيز ليوسف وما, وما راودته وكادته به وأخبر عن الحال الذي سار إليها يوسف بصبره وعفته وتقواه يتشي الله سبحانه وتعالى القرآن من جرمة يا كيكيت من الآبار إلو من الجوتا لتكام وسمتاني وسبنغلول متاني بيو آه وهما اللوطية متانا النبي لوط وأن الله سبحانه وتعالى يجرب يسود نيما مذا da kuma mata waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin nabi yusuf salam da jarrabar da Allah ya yi masa da matar mai gidansa lokacin da yake masar imratul aziz matar azizu wani babban mutum a masar to Allah ya ba mu labarin waɗannan ɓangarorin mutane guda biyu ɓangarorin mutanen annabi lot da irin jarrabar da ya musu a tattunan rijala shahwatan min dunin nisa' bal antum qawmun musrifun za ku rika neman maza maimakon mata da Allah ya halatta muku lalle ku mutane ne da kuka zarme kuka wuce iyaka wajen ƙetare haddin Allah to sai shi ma annabi Yusuf alaihi salam da Allah ya jarrabe shi da matar mai gidansa bayan an saye shi a matsayin bawa an tafi da shi Masar ta karbe shi hannu biyu akan za ta karrama shi sai Allah ya jarrabe ta da tsananin sansa har ma abin ya kai ta ga nemansa da lalata Allah ya tsare shi daga wannan kaidin nata shine yace fa akhbara an ishqi imra'ati al-aziz li yusufa wa ma rawadathu wa kadathu bihi da irin yadda ta ne ta rika neman sa ta rika shilla ta rika kulla masa wato tuggu iri iri wa akhbara an al-hal alladhi sara ilayhi yusufu bi sabrihi wa 'iffatihi wa taqwah Allah ya gaya mana irin yadda al'amarin Yusufu ya tike wato saboda haƙurinsa da kame kansa da takawarsa Allah subhanahu wata'ala ya ba shi matsayi matsayin da bai taɓa zato ba ba kuma wanda ya taɓa zaton haka daga wanda aka tsinto a rijiya aka sayar da shi a matsayin bawa ba ya iya taɓukawa kansa komai sai da aka yi da shi sai gashi kuma shine mai ba da umarni a dukiyar kasar masar gaba ɗaya tana hannunsa sai abin da ya ce ya sa ƙarshen rayuwar sai ce rabbi qad ataitani min al-mulk wa 'allamtani ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard anta wali fi ad-dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin Allah ya bashi mulki Allah ya ba ka ba ni mulki domin Allah subhanahu wataala ya bashi mulki mulki na gasken gaske daga shi kuma yadda Allah subhanahu wataala ya karrama shi da annabci ya bashi ainihin ilimin fassara mafarki wanda ba a taba samun mai fassara mafarki kamar sa ba to wannan duka babu abin da ya kai shi ga wannan matsayi sai haƙurinsa da juriyarsa da irin yadda ya ƙi ba wa wato bori kai ya hau ya tirje ya jajirce ya ƙi ba wa wannan mata haɗin kai مع أن الذي ابتلي به أمر لا صبر عليه إلا من صبره الله عليه tare da cewa bala'in da Allah ya jefa shi ya jarrabe shi da shi wani babban bala'i ne da ba kowa yake iya ƙetare shi ba sai wanda Allah ya bashi haƙuri irin wannan fa inna muwafaqata al-fi'l bi hasabi quwwati ad-da'i wa thawali al-mani'i domin abinda kan sa mutum ya mika kai ya yi saduda ya ya bayu shine idan ya zanto abinda yake jawo abinda zai jawo hankalinsa yana da ƙarfi sannan kuma babu wani abin da zai iya shiga gabansa ba wani cikas da zai iya sa ya samu wannan abu wannan galibi shi ke sa mutum ya miƙa wuya abinda ake jan hankalinsa da shi wani abu ne mai ƙarfin gaske yana da jan hankali kwarai da gaske sannan kuma babu wani abin da zai shiga tsakaninsa daga cimma wannan muradi nashi to wannan sai ka ga mutum nan da na ya miƙa wuya to wannan shine abin da annabi yusuf alaihi salam ya tsinci kansa a ciki wato duka abubuwan da za su ja hankalinsa akan ya miƙa wuya sun riga sun kammala sun tabbata cip cip sannan kuma babu wani abin da zai hana hakan ya faru amma duk da wannan annabi yusuf alaihi salam da taimakon allah da kariyarsa ya tirje ya cije ya roƙi allah allah ya tsare shi wa kana da'i ha huna fi ghayatil quwwa shi abinda yake zai ja hankalinsa ya miƙa wuya a nan abu ne mai matuƙar ƙarfi da gaske wa zalika min wujuh wannan kuma ta fuskoki daban-daban waɗannan fuskoki da ibn qayyim ya ambata a nan a ya ambace su a cikin littafin sa madarijus salikin a nan yake cewa ya ji su daga malamin sa shaykhul islam ibn taymiyyah alaihi rahmatullah saboda haka a gurinsa ya ji sannan ya faɗaɗa su da ambatan wasu wasu fuskokin da kuma ƙarin bayani akan wasu kamar da a cikin fatawa majmu'ul fatawa na ibnu taymiya mujalladi na 15 shafi na 138 ibnu taymiya ya ishara zuwa ga wani bangare na waɗannan abubuwa to amma watakila a cikin darussansa da yake yi wa ibnu qayyim ya ambace su a gabansa da cewa watakila ya rubuta a wasu littafan da ba su zo gare mu ba sau da yawa daga cikin littafan ibn taimiyya sun ɓace da dama daga cikin littafansa saboda ya haɗu da tuggu in banda ma Allah subhanahu wata'ala ya sanya albarka a rayuwarsa da iliminsa to da yadda aka ɗauko ta da babu abin da zai saura na iliminsa to amma ga shi har yanzu Allah subhanahu wata'ala ya tsare da yawa har kuma gobe ƙara gano wasu rubuce-rubuce ake yi nashi saboda yadda Allah subhanahu wata'ala ya sanya albarka a cikin wannan tana yiwa a cikin wasu littafan nasa waɗanda ba mu kai gare su ba a ciki ya yi dogon bayani akan wannan to amma dai ibn qayyim a cikin madarijus salikin ya nuna cewa wannan fa'ida da zai ambata a nan ya ji ta ne daga malaminsa ibn taimiyya alaihi rahmatullah haka nan ya ambace su a cikin littafinsa tariqul hijratain ibn al-qayyim littafinsa tariqul hijratayn haka nan ya ambace su a littafinsa rawdatul muhibbin duk ya ambaci wannan to waɗannan fuskoki su ne kamar haka ahaduha fuska ta farko ma rakabahu Allah subhanahu fi tab'ir rajuli min maylihi ila al-mar'ati kama yamilu al-afshan ila al-ma' wal ja'i'u ila at-ta'am wato irin yadda Allah subhanahu wata'ala ya sanya a ɗabi'ar ɗan adam a ɗabi'ar namiji Allah ya sanya masa karkata zuwa ga ya mace ya ji yana karkata zuwa gare ta kamar yadda yake karkata zuwa ga ruwan sha mai kishi yake neman ruwan sha ko kuma mai jin yunwa yake neman abinci to haka ɗa namiji Allah subhanahu wata'ala ya sanya masa karkata zuwa ga ya mace to kaga wannan shi kansa da'i ne wato wani abu ne da zai ja mutum zuwa ga fadawa shi yasa shari'a ta zo da sanya katanga tsakanin ɗa namiji da ya mace matukar dai babu abin da zai sa su gauraya su cakudu wato matukar ba matarsa bace ta aure ba kuma maharram ya sabace aka ce kar su kadai ta su su kadai kar ta gauraya da su kar ta shiga wacce take bai ta jan hankali da sauran dai abubuwa da kun san su shari'a ta gindaya a tsakanin mu'amalar namiji da mace saboda irin yadda kowannensu yake da sinadarin da yake jan dan uwansa kamar maganaɗisin da yake jan dan uwansa mace tare da ita akwai maganaɗisin da yake jan ɗa namiji ita ma shi ma haka na tare da maganaɗisin da yake jan to in ya zanto akwai kusanci to wannan zai iya haifar da abin da ba a ba a so saboda haka shari'a ta sa wannan katanga ta sa wannan abin nan din aka ce hatta a gurin ibada inda aka yafi ko ina tsarki inda za a zo da kyakkyawan niyya an zo wajen ibada ne kowa da kowa ya zo ne da ibada aka ce khairu sufufin rijali awwaluha wa sharruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa sharruha awwaluha kaga nan wajen ibada ne amma aka fifita sahun farko na maza akan sahun karshe aka fifita sahun karshe na mata akan sahun farko saboda sahun karshe na maza da sahun farko na mata sun fi kusantar juna to sai ya zanto ba su kai sahun karshe na maza na mata ba da kuma sahun farko na maza wanda nisanta su tazarar su ta yi nisa da yawa ba don kowa da a nuna maka cewa a duk inda ake in ya zanto a irin wannan gurin ba a san cakuɗe ɗeniya to ina kuma ya zanto wani wani guri ne wanda ba wannan ba saboda wannan ɗabi'a da Allah subhanahu wataala ya sanya a jikin a jikin kowanne ɗaya daga cikin waɗannan halittu guda biyu hatta inna kathiran minan nas yasbiru 'ala at-ta'ami wash-sharabi wa la yasbiru 'ala an-nisa zaka da yawa daga cikin mutane wanda zai iya hakuri da ci da sha amma ba zai iya hakuri daga matarsa ba zaka zai iya hakuri ya rasa ci ya sha amma kuma in harka ce ta matarsa wannan ba zai iya juriya ba wa hadha la yuzammu in sadafa hillan wannan ba laifi bane in ya zanto halal yana tare da halal ne nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa fi budai ahadikum sadaqa tun ya nemi matarsa ya kusance ta ma sadaka ce saboda ka gaba abu bane wanda yake na laifi dan mutum yayi wannan matukar dai ta har ta fuskar halalin halaliya ne yace kama fi kitabin zuhud kama yadda zo cikin kitabin zuhudi limami ahmad na al'imamu ahmad min hadithi yusufa ibn atiyyat saffar an thabit an anas عن النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب أن سنيا من قونا وتو قونر أبوبوا ندونير نتاكو kaunar mara da kaunar turare da asbiru an ta'ami wa sharabi wala asbiru an hunna zan yi hakuri daga ci da sha ba zan yi hakuri daga gare su ba wani hadisi ne mai rauni mai rauni ma kwarai da gaske zaifun jiddan ne illa sa shine wannan da aka ambata Yusuf ibn Atiyya as-Saffar Yusuf ibn Atiyya as-Saffar matruk ne wato malaman hadisi sun yi watsi da hadisansa hadisansa gaba daya ba su da ba su da inganci sannan baya ga wannan wannan jumlar ta ƙarshe wannan gabar ta ƙarshe asbiru an ta'ami wa sharabi wala asbiru an hunna wannan babu ita a cikin wannan hadisin ko shi hadisin wannan ruba-ruban babu wannan jumlar ta ƙarshe cewa ina haƙuri da ci da sha ba na haƙuri da daga mata wannan babu shi gaba ɗaya abinda shi hadisin yadda yadda lafazinsa yake a cikin kamar yadda yake cikin almajruhin na ibn hibban ya kawo shi cewa inna allaha jalla wa ala ja'ala qurrata aini fi salah Allah ya sanya farin ciki na a cikin sallah wa habbaba ilayya at-tiba ya kuma sa min san turare kama habbaba ila al-ja'i at-ta'am kamar yadda ya sa wa mai jin yunwa san abinci wa ila zama'an al-ma kamar yadda ya sanya wa mai jin kishi san ruwa waljai'o ya shiba mai jin yunwa yakan ƙoshi in ya ci abinci wazzama'an ya ru hakanan mai jin ƙishi in ya sha ruwa yana ƙoshi wa ana la ashba'u min as-salah amma ni bana ƙoshi daga sallah wa kana idza dakhala al-bayta yakunu fi as-salati aw fi mihnati ahlihi ya kasance idan ya shiga sallah in ya shiga gidansa ko dai a same shi yana sallah ko kuma a same shi yana taya iyalansa aiki wannan shine lafazin hadisin wannan shine lafazin hadisin kaga babu wannan cewa asbiru an hunna wala asbiru an asbiru an at-ta'ami wash-sharabi wala asbiru an hunna wannan suyuti suyuti shi kansa yayi ta'aqqubin zarkashi zarkashi ya kawo kamar da ke cikin faidul qadir na almanawi ya kawo cewa abin nan suyudi yana cewa wannan jumlar ni na duba az-zuhud na imamu ahmad gaba daya ban samu wannan jumlar ba na kuma maimaita na maimaita na maimaita ban ganta ba yace abinda na samu shine wannan wato wannan lafazin da muka da muka karanta saboda ka ala iya hal a hadisin ma gaba daya ko da akwai ta a ciki ko babu hadisi ne wanda yake bara gurbi mara kyau asani abu na biyu wato daga cikin abubuwan da za su ja hankalin annabi yusuf salam kwarai da gaske har ya auka ma wannan mata anna yusuf salam kana shabban wa shahwatu shababi wa hiddatuhu aqwa ce a lokacin annabi yusuf salam yana dan saurayinsa yana matashinsa kuma an san cewa sha'awar matasa da kaifinta ya tafi karfi sama da waɗanda shekaru ya zo musu to kaga a yanayin da yake ciki yanayi ne da yake cikin fizga ta sha'awa amma duk da wannan Allah subhanahu wataala ya tsare shi sana abu na uku annahu kana azaban laysa lahu zauja wala surriya sannan ko baya ga haka wato gauro ne tuzuru ne afwan tuzuru gauro ya taba aure ko tuzuru ne tuzuru ne ba shi da ba shi da mata ba shi da kuyanga ba shi da mata ba shi da kuyanga wa taksiru shiddatash shahawa wanda za ta karya masa tsananin sha'awarsa saboda haka a wannan lokacin a idan sarfe yake to amma duk da haka ubangiji subhanahu wataala ya masa katangar karfe abu na hudu annahu kana fi biladi ghurbatin يتأتى للغريب فيها من قضاء الوطن ما لا يتأتى له في وطنه بين أهله ومعارفه هكذا أبو نهدو أديدي وأن لوكتشن ينا قرن دبا ناشبا domin kamar da aka sani mahaifinsa da 'yan uwansa suna yankin falastin yankin yankin sham wato suna a kasar yanzu da ake cewa jordan a nan suke da mahaifinsu yaqub alaihi salam da yan uwansa haɗu a nan suke da zama a nan dai abin da ya faru ya faru ga annabi yusuf alaihi salam aka jefa shi wata kururumar rijiya daga baya wasu matafiya suka zo suka tsince shi a suka saye shi daga wajen yan uwansa bai samanin baksin da rahima ma'aduda wa kanu fi min zahidi yana suka zo suka sayar da shi a masar to saboda ka kaga ya bar garinsa da ciki yan uwansa ba ya da kowa ba ya da dangin iya ba na baba a wannan guri to kuma galibi algharib wanda yake garin bakunta ya fi samun sakewa da holewa da miƙe kafa sama da wanda yake cikin yan uwansa da danginsa ido yana ganinsa ko ta ina yana tsakiyar sa'idawa saboda ka ba ba zai yi abinda abinda yake so ya yi ba sawar kunya to amma idan ya tafi bakunta ya tafi garin da ba a san shi ba bai san kowa ba ba wani abin kunya da za a ce an gan shi yana yi to sai ya saki kafa sai ya miƙe kafa kuma sai ya abin da yake so to kaga wannan shi kansa wani abu ne da zai ƙara ingiza annabi yusuf alaihi salam ba don tsarewar allah ba ba don tsarewar allah ba akwai wannan shi kansa wani abu ne da zai fizge shi amma Allah ya tsare shi abu na biyar annal mar'ata kanat zata mansibin wa jamal bihaythu inna kull wahidin min hadain al-amrayn yad'u ila muwaqatiha wa aw tanuskhar ila muwafaqatiha abu na biyar annal mar'a ita matan nan da take ta kokarin ta ja hankalinsa ya lalata da ita mace ce wacce take da matsayi inda kamar yadda kuka ji imra'atul aziz aziz babban mutum a masar wanda yake rike da mukami kamar kace da kamun prime minister a yanzu duk wannan abin nan a fulogan gwamnati duk karkashin sa suke saboda haka yana da yana da matsayi kuma matarsa matar nan tasa kuma an sifanta ta da tsalilan kyau tana da kyau sosai da gaske to kowane ɗaya daga cikin wannan abubuwa guda biyu abin da zai ja mutum abu ne da zai ja matsayinta zai iya sawa ya yi miƙa wuya ya yi muwafaka hakanan kyanta ma to bare kuma sun haɗu idan kowane ɗaya zai iya abin da shi yasa ka ga a cikin hadisan mutane bakwai da Allah zai sasa aljanna hadisan Abu Huraira da Bukhari da Muslim suka ruwaito cikin mutane bakwai da Allah zai sa a cikin inuwar al'arshin sa ranar da babu inuwa sai inuwar sa sai ya ce wa rajulin da'atu imra'atun zatu mansibin wa jamal wa qala inni akhafu Allah da mutumin da wata mace ta neme shi da lalata matan nan kuma mai matsayi kuma kyakkyawa kowane ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu zai iya sashi ya miƙa wuya ganin cewa babban mace ce mai matsayi wannan zai iya kwasarsa ko kuma ma ta zanto mai kyau ce to kuma sai ta haɗa duka biyu to amma kuma sai ce inni akhafullah ina tsoron Allah to wannan wannan abin da yayi ne yaƙi zuciyarsa ya da sha'awarsa idan na bukatarsa saboda tsoron Allah sai sa ubangiji subhanahu wataala ya tanadan masa inuwar al'arshi ranar da kowa zai ji tsananin zafin rana yana wayo Allah yana cikin mutanen da za a zaɓe su su a sasa inuwar al'arshi ba su ba shan wannan wahala saboda kowannen su ya yaƙi zuciyarsa ya yaƙi zuciyarsa ya danna buƙatarsa ya fifita tsoron Allah kaga in ka ɗauke su ɗaya bayan ɗaya za ka ga cewa kowanne za ka ga cewa abin da ya haɗa su gaba ɗaya shine wato yaƙar zuciya da rashin ba ta biya mata bukata da gabatar da tsoron Allah a kanta al'imamul adil mutumin da yake adali kaga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi shugabanci ya hada masa dukiyar al'umma a ƙarƙashinsa ya zama a ƙarƙashin ikonsa ko bai yake to wani in bai danna zuciyarsa ba ya yaƙe ta to yanzu nan sai shiga facaka da dukiyar al'umma ya rika sata ya rika azarta yan uwansa da danginsa ba ta hanyar da take mai kyau ba ya rika zalunci da mulkinsa ya kama wanda yake baya jituwa da shi ya daure ya daka ya kashe ma komai zai iya ganin cewa yana da mulki to amma shi wannan sai ya zaki zuciyarsa duk bai yi wannan ba sai zanto adali dan na shabul ladhi nasha fi ta'atillah matashin da ya taso cikin biyar Allah matashi lokacin da ya taso banda giggiwa ba abin da yake tunani eh ajiba rabbuka min shabin laysat bihi sabwa ala yi mamakin matashin da zai taso amma bai da giggiwa da rawar kai da ba ni na iya to irin waɗannan da wahala kaga cewa su ga abu yayi musu ba za su yi ba to shi sai zanto banda biyar Allah babu abin da yake sa kaga ya yaki zuciyarsa haka nan wanda qalbuhu muta'alliqun bil masjid zuciyarsa akwai yaushe masallaci masallaci wato lokacin da wasu suke bazama wajen neman abin duniya shi yana kokarin ya halarci sallah a masallacin kaga shi ma wannan a zaka ga cewa ya yaki abin da yake san zuciya ne ya fifita tsoron Allah to haka duka in ka bi su zaka ga cewa suna baka wannan ma'ana guda ɗaya da ya ce min hazain al'amrain ya da'o ila muwaqa'atiha haka yake ya ce akwai nuskar da ta zo muwafaqatiha kamar ta fi daɗi asadis abu na shida annaha ghairu mumtani'atin wala abiya matan nan ba za ta ki ba domin bai domin inda a ce ko da shi ya bukata za ta kiya wannan abu ne da zai a'a ita ba ta nuna kinta inda cewa zai bi kauya abinda ma take so kenan fa inna kaseeran minan nasi yuzilu raghbatahu fil fil mar'ati iba'uha wa imtina'uha domin da yawa daga cikin mutane idan suna san mace yayin da suka ga tana sha musu kanshi tana wadaddaure musu fuska tana sai su ji kuma sun daina santa ma abin da yake ji na sha'awar ta na santa a zuciyarsa sai ta tafiya sanda take nuna masa girman kai da nuna masa aji lima ya ji fi nafsihi min zillul khudu'i wa su'ali laha saboda zai ji shi ba zai iya kaskanta kansa ba ya kaskanta kansa ya wulakanta kansa kawai saboda ita saboda haka sai ya ji kawai ya daina ma santa وكثير من الناس يزيده الإباء والامتناء إرادة وحبا أجي أما أكوي أكثر وسمتانا سوسن da za ta rika sibirewa tana tattirjewa tana bambirjewa su kuma lokacin da zai je santa yana ta karuwa eh ta kwada masa mari ya ce alhamdulillah ya gode Allah ka shi a lokacin ma ya je ya ƙara santa a zuciyarsa kamar yadda wani mawaƙi ke cewa zada ni kalafan fil hubbi an mana'at ahabbu shay'in ila al-insani ma muni'a yake cewa tsananin santa ya ƙara a zuciyarsa da ta rika ciccijewa tana nuna nokewa ita ba ta yadda ba sai ji kuma ƙara santa ya ƙaru ce daman abin da aka hana mutum ma ya fi san shi yadda wata hujjarsa a gefe shine ahabbu shay'in ila al-insani ma wani hujjarsa ce ya kawo cewa abinda mutum ya fi so shine abinda aka hana sa almamnu'u marghubun fihi ko inda aka ce an hana to sai ga kuma an fusan sa sai a shiga neman sa ko wani abu ne aka tura aka ce kaka karanta to sai na karanta fatiba'un nasi mukhtalifatun fi zalika yace dabi'un mutane anan sun sassaba فمنهم من يتضاعف حبه عند بذل المرأة ورغبتها wani soyayya tana ninkuwa yayin da matar ta bayar da kanta ta nuna ta ma tana so wa yadmahillu inda iba'iha wa imtina'iha in kuma ta nuna ba ta so ta dinga janye jiki shi ma sai ya ji kaunar tana fita daga zuciyarsa cewa akhbarani ba'd al-qudat ce wanda daga cikin alkalai ya gaya mun suna hira yake cewa inna iradatahu wa shahwatuhu tadmahillu inda imtina'i imra'ati aw surriyatihi lokacin da ya nemi matarsa ta ki yadda da shi ko ya nemi abin nan dinsa ku yangarsa ta ki yadda da shi to a lokacin sha'awar sama fita take daga raguwa take daga jikinsa wa minhum man yatada'afu hubbuhu wa iradatuhu bil man wani kuma yayin da aka nuna ba a san shi shi kuma lokacin san nashi yake karuwa wa tashtaddu shahwatuhu kullama muni duk sanda aka hana shi aka nuna ba ba a bukatar sa shi kuma lokacin shahwarsa take ƙara tsanani wa yahsulu lahu min al-lazzati bil-zafari nadhiru ma yahsulu min lazzati min lazzatin bil-zafari bis-sayri haka ne ko bis-sayri ba'da imtina'ihi wa nifarihi wato sai ya zanto in ya samu biyan bukatarsa abin da yake so sai ya ji daɗi kamar mafaraucin da abin farautarsa ya gudu ya kasa kama shi da karshe ya yi nasara a kansa wani irin daɗi zai ji to haka shi ma zai ji yayin da ya samu biyan bukatarsa wallazzati bi idrakil mas'alati ba'da istisaiha ko kuma malami wanda yake bincike na ilimi wata mas'ala ta zo ta wahala yana neman ya gano kan mas'alar bayan ya wahala kuma karshe sai ya samu gano kanta to wani irin farin ciki yake ji wannan waɗanda suke bincike na ilimi za su fi gane irin farin cikin da ake ji a nan kamar da wancan mafarauta su za su gane yayin da ya wahala yana ta rarakar wani zomo ƙarshe bayan ya kusa fiddare kuma sai ya nasara a kansa wani irin daɗi zai ji to haka nan malami ko mai bincike na ilimi yayin da ya sako wata matsala a gaba ta rika wahal da shi ta rika wahal da shi ya kwana yana bincike amma ya kasa gano kanta ran da duk Allah ya masa fatahi ya gano kan mas'ala na wani irin daɗi zai ji ba kaɗan ba wa shiddatul hirsi ala idrakiya yana da tsananin kuma kwaɗayin ya riski wannan mas'ala ya fahimce ta daga baya kuma Allah ya sa ya fahimta as-sabi'u abu na bakwai annaha talabat wa aradat wa rawadat wannan kamar babu shi a nuskar ka wa rawadat annaha talabat ita ita ce ta neme shi ita ta nufe shi ita ce kuma rawadat ta nuna kaunarsa lafiya
wannan abin shi ne aka ce ake magana a gana ba shi wannan shi da gudana kuma da annaha talabat wa aradat wa rawadat ita ce ta nema ita ta nufe shi ita ce kuma ta nuna bukatarta wa bazalatil juhud ta yi iya kokarinta فكفته مؤنة الطلب وذل الرغبة إليها سيتدوكي مسا نوين شي نيما دا كنسا ko ya wulakanta kansa wajen nemanta kaga anan wannan shi ma wani abu ne da zai ƙara sa masa wato mararin biya mata bukata yanzu ita ce take nema ita ce take wahala ita ce ta wulakanta kanta akan haka shi duk ta ɗauke masa nauyin yayi wannan kaga abin da zai hankalinsa bal kanat hiya ar-raghibatu dhalila ita ce take nema ita ce ta wulakanta kanta wa huwa al-azizul marghub fihi shi kuma shi yake nuna izzar sa yake cikin izzar sa da daukakar sa kuma shi ake so to amma duk da wannan Allah ya kare shi ya tsare shi asamin abu na na takwas annahu fi dariha gashi a gidanta yake wa tahta sultaniha karkashin ikonta wa qahariha da qaharunta tana iya tankwara shi ta sa shi abinda bai so ba bi haythu yakhsha in lam yutawi'ha min adhaha lahu ta yadda idan ya kibinta to ya jiyo kansa tsoron abinda zai biyo baya na cutar wata to kuma kaga ai abinda ya faru kenan ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم karshe abin da ta ce me sakamakon wanda ya nufi iyalinka da mummunan abu in ba a je a ɗaure shi ba ko a masa azaba mai tsanani kuma mijinta sahorami bayan fa duk ya ga abin da ya gani na gaskiya amma kuma wai sai aka je aka ɗaure shi fajitama ada'in ragbati wa rahba saboda haka abinda zai sa shi ya miƙa wuya na faɗaitarwa da kuma na tsoratarwa da sai suka haɗu guda ga faɗaitarwa abinda zai ja hankalinsa ga sunan da yawa mun ambata ga kuma abinda zai tsorata shi na cewa a ƙarƙashin ikonta yake a gidanta yake abinda duk ta so yi masa in ta ga dama tana iya yi masa ƙarshe su ta kala masa sharri cewa ai shi ne ma ya neme ta attasi'u abu na tara annahu la yakhsha an tanumma alaihi hiya wala ahadun min jihatiha saboda kasancewarta babban mace matar wani babban mutum saboda ka ta bangaranta babu maganar ta daga maganar ga wani saboda mai saboda ita ce ta nema kaga ba maganar koda ya mika wuya za ta daga kan za ta daga maganar ta gaya ma wasu tunda in ta faɗa ita kanta ta tonawa asiri da farko matsayinta kuma duka da wani darajar ta za ta zube sannan kuma wani koda wani ya sani ta bangaranta zai wahala ya je yana kwarmatawa saboda gudun abin da zai biyo baya kasancewarta babban mace فإنها هي الطالبة الراغبة saboda ta nan ita ita ce take nema ita ce take kwadayi saboda ka gaba magana kuma ta yi wani kwarmato daga baya wa qad ghallaqat al abwab wa ghayyabat ruqaba sannan kuma ta rufe dukkan wasu kofofi kamar Allah ya wa ghallaqat al abwab wa qalat hayta lak saboda ka wa ghayyat wa ghayyabat ruqaba ta boye wa duk wasu masu sa ido babu wani sauran mai sa ido da zai ga abin da zai faru saboda haka kaga ba zai ji tsoron cewa wannan labarin daga baya zai fito ba dukkan wasu matakai na boyuwar labarin ta dauke su sannan ita kuma ba wacce za ta iya fitowa ta faɗi wannan magana ba in abin ya riga ya tabbata to amma duk da haka bai miƙa wuya ba Allah ya tsare shi al'ashir abu na goma أنه كان في الظاهر مملوكا لها في الدار بحيث يدخل ويخرج ويحضر معها ولا ينكر عليه سنة أبو نقوم النبي يوسف عليه السلام أظاهري kamar bawa yake a gidanta da an sayo shi ne daga kasuwa an kawo shi a gidan yake ana ga shigarsa ana ga fitarsa ana ganin su tare sun shiga sun fita babu wani wanda zai damu don an ganta tare da shi ko an ganta a gidansa daman can anan aka santa aka san shi da ita an san shi a gidan yake babu wanda zai damu kasancewarsa ya fito daga gidan ko ya shiga ya fita daman can haka aka sani fakanar unsu sabiqan ala talab tun farko ma an samu wato sakin jiki tsakanin shi da ita kafin ma ta neme shi sauraka babu wani abu na tsoro sabanin inda a ce a waje ta kirawo shi zai yi tsoron wani ya gan shi ya fito ko wani ya shigo ya iske su amma tun da dama a gidan yake ba wanda zai ji damuwa don an shigo an iske shi a gidan ba zai ji komai ba haka akwai sakin jiki da sabo tsakanin shi da ita tun kafin ta nuna abin da take ta nuna wa huwa min aqwa dawa'i yana daga cikin abin da yake mafi karfin abin da yake jan mutum ya ja hankalinsa zuwa ga aikata wani abu ce kama kama qila limra'atin sharifa min ashrafil arab kamar yanda wata mata daga cikin manyan matan larabawa ana kiranta hindu ibn tukhus al-iyadiyya wata mata ce a zamanin jahiliya ta shahara da makirce-makirce ga ta da ƙaurin baki da fasaha da baki da sauransu to amma kasance wata a jahiliya ma fitsarariya ce ta fitsari kafarta to shine ake cewa da ita ma hamalaki ala zina ya shi kyaki babban mace mai daraja cikin mutanenki amma kuma an same ki da lalata me yasa ki me yasa ki wannan ta'asa sai ta ce ƙorbul wisadi wa tulis siwadi ƙorbul wisadi kusancin wato fulo matashin kai da kuma doguwar tattaunawa wato abinda take nufi ƙorbul wisadin rajulu min wisadi wanda yake namijin wato namijin da ta nema kusa da ita yake wato sun saba ba na nesa ba ne kusa da yake sannan kuma tulis siwadi bainana muna tsaya mu dade muna tattauna wannan dadewa da tattauna gashi kusa da shi kusa da ni da yake ko da yaushe wannan har ya jefa ni cikin abin da ya jefa ni ciki الحادي عشر أبنى قوم شاد أنها استعانت عليه بأئمة المكر والاحتيال تاني متي مكوان لما ما كيرتي دا أينهن كيدي دا دبارة, دا دبارة سوني ماتا wanda suka taimaka masu a'immatul makri yana nufin mata waɗanda sun kware wajen shirya makirci da kutun gwila da dabara da za a rubuta wani cikin wani tarko da ake so lokacin da ta ji su suna ta gunaguni imra'atul aziz turawidu fata an nafsi qad shaghafaha hubba inna lanaraha fi dalalin mubin ce babban mace irin wannan a ce wai tana neman tunda abu ne yau da gobe ba zai buya ba a sabul da baka ma za ta nuna ba ta san san da ta nuna ba saboda ƙarshe gafaha hubba san ta ya rufe zuciyar ruf san sa ya rufe mata zuciyar ruf saboda ba ta ganin komai sai shi zaka san da za ta rika fidda wasu kalamai a bainar jama'a musamman ma cikin yan aiki hadimai na gida ba za ta sani ba daga nan daga nan sai labarin ya fita gari to shine san can kuwa mata a waje a wuraren tarurrukan su da bukukuwan su irin yan tsegumin mukan nan nasu da gulmamaki sai ake ta yarfa magana imra'atul azizi kaji wai yanzu matan nan duk girman ta duk matsayin ba mijinta turawidu fataha kuma wai yaron gidanta yaranta yaranta wai shine santa inna lanara muna ga wannan mace ta bace ta lalace ta فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكأة وآتت كل واحدة منهن سكينة وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرة إن هذا إلا ملك كريم ليكي إتما الإمام ياتي أبابه أبت أبابه ya ta gayyace su cin abinci za a je gidan gwamnati cin abinci za a je gidan abin nan mai duka ta shirya musu kabaki-kabaki na abinci irin wanda sai an yanka da wuka ta ɗauko wuka ko aka aje masa a gabansa wa atat kulla wahidatin min hunna sikkina ta kuma daidai lokacin sai ta kira shi zo suna ganin shi suka ga irin tsalilan kyau da Allah ya bashi annabi ya ce an bashi rabin kyan duniya sauraka suna yanka yanka suna yanka hannunsu ba sani ba kullu hasha lillah sarki a tabbata ga Allah sai ma haza bashara wannan ba mutum bane in haza illa malakun wannan mala'ika ne mala'ikan ma kuma ba kowane iri ba karimun قال فذلكن الذي لمتني فيه wannan shine wanda kuka zargi na shikenan ta kubutar da kanta fasta'sam amma ya kame ya cije wala illam yaf'al ma amuru bi la yusjananna wala yakunanna min as-sajidin ko dai yayi abin da yace na ce na sa shi ko kuma ya wulakanta to kaga anan za su yi ta bashi baki kai ka haƙura mana uwar gidanka ce kuma kai yanzu ba matanka ba martaba ka bace kaza kaza kaza kaza saboda ka ta nemi taimakon su wa shakat halaha ilaihinna ta koka musu ga halin da take ciki litasta'ina bihinna alaihi dan su taimaka mata ta ciyo ta shawo kansa fasta'anahu wa billahi alaihinna shi kuma sai ya nemi taimakon Allah ce rabbi sijin ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akun min al-jahilin annabi yusuf alayhi salam ya ce rabbu rabbi ya ubangiji na sijinu ahabbu ilayya gara aje a rufe ni gara aje a kulle ni nafi son haka daga abin nan da suke ta yi min tayin sa suna nema na da shi gara gara kurkuku to sai ce wa illa tasrif anni kaidahunna Allah in baka kawar min da kaidin sa ba baka kawar da kaidin su daga kaina ba asbu ilayhinna zan karkata gare su wa akun minal jahilin in waye gari cikin jahilai wanda ba su san Allah ba wannan shi yake nunawa idan har annabin Allah mai matsayi irin wannan yana jin tsoron kaidin mata da makarinsu babu kuma wanda ya isa ya bigi kirji ya ce ka ina ni awa ba su isa ba saboda haka kai ma ka guji irin waɗannan mata kada ka ce kai imanin ka yana da karfi a bani ahlus sunna da nake jin hadisan annabi kullum ka yana ahlus sunna da aka manta kai dan dan sunnan ne ba wai sunna to kaga wannan duk wani abu ne da zai sa a ci galawa a kansa yanzu ba ita kadai ba ma har ma tangari sai ya taski astani ashar abu na goma shi ko lokaci ko to za mu tsaya a nan sai bayan an kira sallah mu ci gaba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته